A cikin muzakararmu na littafin Anas mun isa izuwa safha na sha bakwai, inda za mu shiga sabon wani babi, al'adab alwajib bainal murid wal muqaddam. Ladubba wajibabbun ladubba da suke tsakanin muridi da muqaddami. Yace i'lam anna adaban murid ma shaykhihi katira. Yace ka tsani cewa ladubba da suke tsakanin muridi da shehinsa da yawa suke. أولها أن يحبه حبا خالصا لا يشوبه شيء من الكد من الكدر ولا يخالطه شيء من النفاق وأن يحبه هذا الحب هذا الحب الزائد لله ورسوله وأن يعتقد ولايته وصلاحيته لخدمة الحضرة الإلهية وكونه عارفا بالله وهذا يجب عليه التأكد منه التأكد منه قبل الدخول في عهده ya ce wannan ladubba na farkonsu zai fara ne daga ƙaunarsa ya so shi hubban khalisan wato hub wanda akwai ikhlasi a ciki hub wato wanda yake tsantsan ƙauna la ya shubu shay'un min alkadari la ya shubuhu shay'un min alkadari wala yukhalituhu shay'un min an-nifaq wato hubne wanda yana nan wato safi yana nan ba a cakude da munafurci ba kuma wa an yuhibbahu hadha al-hub az-za'id lillahi wa rasulihi kuma sharadinta ta kasance lillahi wa rasulihi wato idan bai kasance lillahi wa rasulihi ba to babu nafa a cikinta وأن يعتقد ولايته وصلاحيته لخدمة الحضرة الإلهية وكونه عارفا بالله كما يي اعتقاد شيوا wannan shi wanda yake tare da shi wannan mukaddamin nan mutum ne wanda yayi riko da me yayi riko da abin da Allah ya wajabta masa kana mutum ne mai binta da nafilfilin alheri wato siffa ta wilaya ta kasance a kan shi imani da tagawa ya kasance baya wasa da wajibabbun sallonsa kuma ya kasance mai bin su da nafilfilin alheri domin wa'annan su ne siffofi guda biyu da hadisai da kuma ayoyin Allah suka tabbatar daga siffofin waliyai a cikin alqur'ani yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wani siffa ya basu alladhina amanu wa kanu yattaqun a can kuma alhadis al-qudsi wani siffa ya ba su su masu riko ne da son masu riko ne da abun da Allah ya wajabta musu kana su bita da nafilfilin alheri ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba saboda haka wannan shine abun da ake nufi da shi anan kuma ya kasance arifan billah ya kasance mutum ne wanda yake cike da sanin Allah a zuciyan shi saboda haka ka so shi saboda haka kuma ka kasance da shi wa hadha yajibu alaihi ta'akkudu minhu qabla ad-dukhul fi ahdi tinkan ya kasance tare da shi ya kasance abun ya duba kuma yayi ta'akkudi da hakan kan ya kasance daga muridansa وأما نقض وأما نقض العهد بعد الدخول في بيعته فنفاق وإعراض عن الله mutum ya naƙaba ahad alkawari da ya ɗauka tsakaninsa da ubangijinsa na ya kasance tare da shi idan ya zo ya naƙaba ya karya to lalle wannan nifaq ne kuma alkawari Allah ne ya hana kada a karya alkawari ya ce wa afu bil ahdi innal ahda kana مسؤولا إلا لموجب كان كأن يصدر من المقدم ما لا تقبله الشريعة yace amma idan ya kasance dole ya kasance sai da wani sharadi wanda wato barinsa da kuma fita daga ahad nashi da karya wannan alkawari na ka kasance tare da shi akan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa da kuma karba daga wajensa da kuma sanin abubuwa na addini da abubuwa na usuli daga wajensa ba ka barinsa saboda alkawarin ya ce ba ka barinsa illa idan wani abu ya faru menene abun an kaga tattare da shi abu da ya saba wa shari'a to a nan za ka bar shi abu da ya saba wa shari'a daga me ya ce min al'akwali أو الأفعال المنافية لحرمة الدين وأساسه in kaga abun da ya saba wa shari'a a cikin maganganunsa ko kuma a cikin ayyukansa cikin abubuwa da suka saba wa wannan addinin lalle da kuma suka saba wa ginshikan wannan addinin kuma suka saba wa hurma ta wannan addinin to lalle za ka bar shi kuma wannan ba wanda zai kasance maka jagora ba ne saboda ba zai kai ka ba wa inna ma zai kai ka ya baro ka ne fala ya juzu lahul baqa'u fi ahdihi fi ahdi man naqada shar'a wa khalafahu ba zai yi ka kasance a tare da shi ba saboda me sa saboda ya khalafa shari'a kuma ya karya alkawari na wannan shari'an saboda mutane da suke kasanka a cikin wannan shari'an lalle amana ne za ka musu nasiha lillahi kuma ba za ka kira su ba in ba zuwa kiran Allah ba kuma ba za ka kai su in ba a irin kaiwa da annabi ya so a tafi ko kuma ya yi kira zuwa a tafiyan irin wannan tafiyan ba walau idda'a li nafsihi alwilaya aw alqutbaniyya in ka ganshi ya khalafa shari'a ko da ya yi iddi'a'in cewa shi wali ne, ko ya yi iddi'a'in cewa shi ƙutubi ne ba ka binsa saboda waliyi ko kuma ƙutubi lalle baya khalafa shari'ar Allah, baya khalafa Alƙur'ani, baya khalafa manzo sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce, Idan ka gan shi ya yi iddi'a'in wilaya, ko ya yi iddi'a'in wani makami kuma yana khalafa shari'a. ya ce fa'innahu kazzabun dajjalun la ya zuzu iƙiraruhu ala batilatin wa illa kunta sharikahu fil ismi wa kasimahu fil dalal lokacin da ya yi iddi'a'in wilaya ko ya yi iddi'a'in kudbaniya ko ya yi iddi'a'in wani makami na wani na wani makami wani makami na kusanci in kuma kaga ayyukansa sun khalafa wa shari'ar Allah sun khalafa manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu kazzab makaryaci yake dajjalun dujal yake la yajuzu iqraruhu ala batilatin kuma ba zai yi ka ganshi ka tsaya da shi ka ganshi ba za ka ce uffan ba ka ganshi yana yin wani abubuwa da suka khalafa shari'a baka ce komi ba kamar kayi iqrarin cewa hakan gaskiya ne ya ce idan baka bar shi ka kyale shi ka juye mishi baya ba ka je ka nemi malamin gaskiya ba ya ce wa illa kunta sharikahu fil ismi za ka kasance wato daidai da shi akan abun da ake samu na zunubai kuma wa qasimuhu fid dalal kuma daidai kake kuna raba wannan batan tare wato abun da zai shiga akawun naka na lahira na zunubai akan wannan bata da kai shiru kuma kai ta tafiya a kai lalle lalle daidai abin da yake samu ne wamina adabil muridi ma shaykhihi imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi sharita an takuna hadhihi al-awamir wan nawahi داخل حدود الشرع الشديد داخل حدود الشرع الشديد الشريف الشرع الحنيف عفوا ya ce wa min adabil muridi daga ladubba da suke tsakanin muridi da shehinsa imtisalu awamirihi wacce nabu nawahihi ka kasance mai bin mai masa da'a wajen bin umarninsa da kuma barin abin da ya hana ya ce a kan bisa sharutan wannan abubuwan su kasance a kan abubuwan shari'an Allah wato umarnin nan da hanin nan su kasance suna cikin da'ira na me da'ira na iyaka na shari'an Allah wato alakanka da shi dama alaka ce ta addini amma in ya kira ka zuwa umarnin da ya saba to kaga ba yadda za yi ka bisa a cikin sabo shi yasa yake cewa fa fil hadisi an Anas ibn Malik anna Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمرنا في أمرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن لم يطع الله يتشي أنس بن مالك ya ba shi Anas bin Malik ya ce Mu'az bin Jabal ya ba shi labarin cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama an ce masa ya manzon Allah ya zamu yi ne lokacin da muna da jagorori wanda ba sa tafiyar da mu bisa kan sunnanka kuma ba sa tafiya bisa kan umarninka bisa kan umarnin Allah me zaka ce mana me zaka umurce mu da su wato irin jagorori wanda suna kiranka suna umurtanka da abun da ya saba wa shari'an Allah ake magana ana suna kiranka zuwa abun da ya saba wa shari'an Allah an ce ka bi jagoranka amma kuma yau ya umurce ka da abun da ya saba wa shari'an Allah to wanne za ka bi an ce ka bi shi shin za ka bi shi ko da ya saba wa ko da umarnin da ya maka ya saba wa shari'an Allah shine manzon Allah ya ce la ta'ata liman lam yuti Allah lokacin da ya umurce ka akan abun da ya saba wa shari'a to sani cewa babu da'a akan wanda bai yi wa Allah da'a ba kamar yadda Hausawa suke cewa babu kunyan babu ba kunyan mara kunya ko ba haka ba to duk umurni da ta saba wa Allah ba abinta ba abinta wato ana kyale ta ne a gurin رواه أحمد وأبو يعلى وعن أبي, وعن, وعن أبي عتبة الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرجوا أمتي ثلاث مرات اللهم من أمر أمتي بما لم نأمرهم به فإنهم منه في حل wannan hadisi ne shi ma na manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada a aje al'ummansa cikin ihraji cikin haraji har sau uku manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana fada. Ya ce kuma bayansa, Allahumma nan addu'a ne, man amara bi man amara ummati bi lam ta'murhum bihi wanda ya umurci al'ummata da abun da baka umurce su da shi ba, wato wanda ya umurci al'ummar manzo sallallahu Alaihi wasallama da abun da ya saba wa da abun da ya saba wa kiran Allah fa innahum minhu fi hilm wato sun samu wato sun fita daga kasan shi shikenan Allah ya tsare su daga shi kuma kamar yadda hadisi na baya take bayyanawa babu ta'a akan isyani wa an ibn mas'ud qala innaha satakunu alaikum umara wannan ibn mas'ud ne yana magana abdullahi ibn mas'ud yad'una min as-sunnati mithlu hadhihi فإن تركتموها جعلوها مثل هذه فإن تركتموها جاءوا بالطامة الكبرى wannan yana kinaya ne yana magana ne akan yanayin da al'umma za su kasance a kai al'umma za su kasance a kasan jagorori wanda suna son zuciya za su kira ku zuwa abu misali mafi sauki in kun zo sai su ƙara zuwa muku da wani daban in kun bar wancan sai su ƙara zuwa muku da tsammatul kubra sai su kai ku su baro ku wato babu hamminsu akan a kasance daidai yadda ake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala zamanin sahabban shi wala ahlul qurunil fadila وعن عمران بن حسين مرفوعا قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق a nan kuma babu ta'a ga mutum a kan kira da ya yi na ma'asiya na Allah subhanahu wa ta'ala duk kiran da za a maka a kan ka yi isyanin Allah babu ta'a a cikinta dama an ce taimakekeniya da yake tsakaninka da muminai a kan albirwar takwa ko ba haka ba saboda haka shi jagora ma lalle umarnin shi da duk abin da zai sa ka ya kasance yana iyakokin shari'a in ya nisanta da haka to babu da'a akan umarni da yake ya saba umarni da yake yana kira ne zuwa isyani فلا يجوز للمريد أن يطيع يتي رواه الحاكم أبو عبد الله والإمام أحمد في المسند وهو حديث مشهور يتي فلا يجوز للمريد أن يطيع المبطلين على باطلهم بزي مريدي يكسن شيء طاعة na mutane da suke kan batil ya musu ba'a a kan batil da suke kai ba wato muridi ka kasance cikin wato wannan wayewan ba yadda za a yi ka yi ba'a a kan abin da yake sabo ne abin da yake bata ne ka yi ba'a a kai ko da an umurce ka walakin yuti'a ahlul haqqi zai kasance mai ta'an mutanen gaskiya wanda suke tare da alkur'ani suke tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke kira akan nushu lillahi wa yasta'miluhum wa yasta'mil ma'ahum kull adabin kuma zai ba su ladubba da ya kamata ya ba su dan laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana wa yara li halimina haqqan alaysa kadhalik sai sai ya ce wa min adabil muridi ma shaykhihi itaruhu bi kulli shay'in wa laysa fi takhsis shaykhi bil itari shay'un min al munkarat kama ya'taqidu ba'd ba'd al juhal shi mumini tsakaninsa da mumini aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi ko ba haka ba to tsakanin mumini da mumini akwai al itar wannan isar ɗin nan shine ka ga cancantan ɗan uwanka mumini da abun da kai kana buƙatan shi kana buƙatan shi amma ka maida wannan abun kamar shi ya fi ka buƙata sai ka yafe ka kyale mishi wannan shine al'isar a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faruwa akwai sahabbai da aka taɓa kamusu da suka taɓa girka wato kamar ganda hakan nan shurba ta ganda sun girka ta a gidan abdullahi bin amru bin al'as da suka girka ta bayan ta gama sai suka ga makwabtansu sun fi su cancanta da ita sai suka tura gaba su ma makwabtansu da ya zo suka ga lalle wannan abu ne mai kima amma suka ce mu sha mu bar suwa ne lalle suwa ne sun fi cancanta da haka an ce ta yi mudawara ta koma zuwa gidanta na farko wannan daga karamci ne na sahabbai wannan ya kai wa wannan wannan ya kai wa wannan har ta zagayo ta zo babu mamaki ba ne a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har ila yau akan mu'asara ko kuma al'isar ya faru a zamaninsa lokacin da wani bako ya zo yana cikin mawuyacin hali na yunwa ya ce ya rasulallah ga halin da nake ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wa ummahatul mu'minin sayyidatuna Aisha an je gurinta ta ce wallahi laisa ma'ana illa ma ta je wajen sayyidatuna hafsa ta ce ilaisa ma'ana illal ma aka aka zagaye gidajen annabin nan duka ba a samu illa ruwa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce waye zai karbi bakoncin wannan kuma manzon Allah ya yi wa wanda zai karbi bakoncin da wato kamar albishir na alheri sai wani sahabbai ya ce ni ya manzon Allah barni na karbi bakoncinsa ya ɗauke sa ya tafi da isa ya tafi da shi bai san ma menene akwai shi a gida ba da suka shiga gida ya ce wa iyalinsa me muke da shi ta ce abin da muke da shi kawai dai abin da zai ishi yara mu ni da kai ba ma ciki sai ya ce mata to abin da nake bukata daga ke yi ƙoƙari ki sa yaran nan su yi barci sannan ki kunna wuta ki aje tukunya a kai yana ci kamar dai akwai abu a wannan wutan na biyu abincin nan da yake nan sai mu ɗoka mu je mu aje shi bayan yara sun yi barci da yaran suka yi barci ya ce to abincin nan daidai bakon nan ne mu doka mu je mu aje mishi mu kuma mu aje tire babu komi a ciki mu kai hannunmu muna saka muna cirewa daga nesa hankalin shi zai kwanta zai samu itminani cewa mu ma muna cin abinci ne shikenan suka yi haka bako kuma hankalin shi ya kwanta ya ci abincin shi har ya karasar tas su kuma suna kai hannunsu su cire su kai hannunsu su cire kamar suna cin abinci bayansa gobe da ya je majalisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kama wara da anhu alaihi salatu wasalam ma fa'altum albariha bi sahibikuma قد عجب الله من صنيعكما وأنزل في حقهما آية في حقكما آية yace me kuka yi ne na abun burgewa wanda da wannan bakonku wanda Allah ya amshi wannan ya karbi wannan kuma ya sokar a haƙƙinku aya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to wannan ayan ta soka akan wannan sahabbai ne wanda suna isarin kan suna isarin wato ‘yan uwansu a kan kansu abun da suna bukatan shi suna yafewa su kyale su baiwa wane ne su baiwa ‘yan uwansu muminai haka zalika gidan alayen annabi sallallahu alaihi wasallama sayiduna ali da sayidatuna fatima da alhassan da alhussein an ce akwai lokacin da sun zo sun wuni suna azumi an zo an aje abinci za a ci kenan sai miskini ya kwankwasa kofa aka cire wannan abincin aka bashi kuma suka haƙura gobe sun zo sun aje abinci za su ci kenan sai yatimi ya zo maraya ya zo ya kwankwasa kofa sai aka bashi jibinta rana na uku al'asir ya zo al'asir wannan da hausa na furzinan yaƙi na'am sai ya zo a takaice da al'asir ya zo ya kwankwasa kofa shi ma aka bashi wannan abincin nan haka suke isarin ‘yan uwansu muminai a kansu to anan mutumin da yanayi nuna maka hanyar bin manzon Allah mutumin da yake nuna maka hanyar Allah, hanyar lahira, wanda yake nuna maka shari'an Allah, wanda yake kiranka izuwa taqwiyatal yaqin wa ma'rifatallahi da da sauransu dai. Kaga anan kayi isarin shi akan kanka mafi aula. Kaga shi malaminka zai shiga ciki. Su dattawa tsofaffi suna iya shiga ciki. saboda su ma ba yadda za yi ka zanna da su baka samu rabonka na nasiha ba haka zalika mumini da kana gani sa'an ka ne shi ba za ka iya isar haka zalika yaro karami da yake wato babu wanda zai fita wannan tarbiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka zalika iyaye akwai wanda in sun tashi gina gina gidajensu za su duba su gani iyayensu sun mallaka ko ba su mallaka ba, to ba sa farawa da nasu suna farawa da na iyayensu. Shi yasa za ka ga dukiyansu mai habaka ne, ba ya tsayawa ya takaita, saboda mai sa albarkan iyaye babu irin shi. Haka zalika albarkan wanda suke nuna ma hanyar Allah su ma shi ma babu wato irin shi. Saboda haka ya ce, ka yi isarin shi wato ka kasance mai kaunansa fiye da yadda kake son kanka ka so mishi abin da kake so wa kanka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kuma wajen isari kana iya isarin shi akan kanka bi kulli shay yace wa laysa takhsisu shay'i bil isari ala al munkarati kama ya'taqidu ba'd al juhal yace wannan isar da ake magana bai shafi abin da yake sabo ba kamar yadda wasu wanda sun jahilci magana ko kuma sun jahilci tafiyan suke kai ko kuma suke suke suke uh, tuhuma saboda haka duk wani abun da ya saba wa shari'a ba kai ba shi fa innal islam amara bil ithari mutlaqan wannan isar da ake magana anan ya ce islam addinin musulunci ya yi umarni da shi sawa'un kana almu'taru shaykhan amla sawa'un wannan shehinka ne ko kuma mutum ne haka mumini da yake tafiya tare da kai shi ma an ce ka yi isari a kai ya ce amla fafi isari ka lishefika maziyatun ukhra yazharu zalika min alqa'idatil ma'rufa akwai maziya akan haka wanda zai bayyana maka insha Allah ta'ala wa hiya anna al-ihsan kullama kana min al-aqrab kana afdal wa ashraf yace ihsani da zaka gabatar duk lokacin da ya kasance wannan ihsani nan ya kasance tare da mutumin da yana nan aqrab minka ne yace huwa afdal wa ashraf ya kasance shine yafi kuma ya kasance shine wato mafi alheri yace wal muridu sadiq ya'tabiru shaykhahu aqraba ilayhi min kulli ahad muridi na gaskiya shine wanda zai i'tibarin shehinsa aqrab ilayhi min kulli ahad yafi kusanci da shi daga kowa me yasa saboda wannan fa yana tunatar da kai da Allah ne yana kiran ka zuwa Allah ne yana jara maka tafiyanka na lahira ne yana jara maka abun da yake ya kamata ka sani wanda zai kama ka fitittunu cikin kabarinka yana sanar da kai da shi yana nuna maka hanyar da za ka tsira daga sirati za ka tsira daga hisabi za ka tsira daga wutan jahannama yadda za ka cika mizaninka da abun da zai amfane ka rangobe kiyama saboda haka akrab ilai ya ce hasha Allahu wa rasuluhu na'am ya ce kawai abin da ya fi kusa da kai sama da shehinka shine Allahnka da manzonka domin manzo kankan ne annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim to su malamai kuma an ce magadan annabawa ne to shi wanda zai tuna maka ya aje ka a hanya shi kuma zai biyo baya yace wali anna shaykha qad yuta'u fi ma la yuwafiqu alayhi alwalidan min al-umur ash-shar'iyyah bi hukm ash-shari'ah qala ta'ala wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi ad-dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun wad-da'watu ila ma yunafi al-'ilm wal-ma'rifah والتوحيد من الوالدين لا تجب الإجابة عليها بل ولا يجوز إطلاقا أن يجيب الوالي أن يجيب الوال أن يجيب الولد إليها بل عليه أن يطيع شيخه وأستاذه في ذلك أعني في العلم والمعرفة والتوحيد وما لا بد له منه من أمور دينه ولا يكون عاقا بمخالفة أمر والديه المنافي لحكم الله ya ce addawa dawa ta take munafatin al'ilm wal-ma'rifa da kuma tauhid wanda tana kira zuwa barin hanyar Allah in iyaye sun kira mutum a kai shin zai bi su ba zai bi su ba ba zai bi su ba saboda haka a lokacin ne zai yi a lokacin zai kasance ya nemi ya nemi wanda zai nuna mishi hanyar Allah dama an saba iyaye Allah ya mana albarkar rayuwa ya mana ni'ima duka da muke zonne za ka samu kowa iyayensa musulmai ne suna aje shi akan hanya tun yana karami za su nuna mishi hanyar sallah amma akwai wanda sun kasance cikin intihani wanda su sun sami iyayensu ba musulmai ba kuma sai kuma Allah ya haskaka zukatansu suka karbi musulunci to ya za a yi kuma ya za su kasance da wannan iyayen lalle za a shiga cikin gwagwarmaya iyayen za su ce lalle su koma su bi addininsu ne to kuma Allah ya haska musu sun gane cewa musulunci ita ce addinin gaskiya to kaga ba zai musu abun da suke so na barin addinin musulunci din ba amma kuma ta'a da ya shafi wani hidimansu da sauransu wanda bai saba wa addini ba wannan dama ba zai bude kofanta ba zai musu hidimansu amma barin addini ko kuma ya bar musulunci wannan baya ciki to a lokacin ina zai koma a lokacin zai kasance duk abin da ya shafi addininsa yana karba ne daga wajen malaminsa na addini shine yace wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun qala ta'ala innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dhalika ad-dinul qayyim فثبت أن الحكم أن أن الحكم والأمر لله لا يشركه أحد من خلقه في ذلك hukunci da lamura da umarni gabaki ɗaya ya kasance na Allah ne babu wanda zai zama kinima Allah subhanahu wa ta'ala akan hukunce-hukuncensa ko kuma akan umarni da yake bayarwa wa min adabil muridi daga ladubban muridi da shehinsa المحافظة المحافظة على عاده وسره محافظة كان واتو الكورة دا أمانة دا كما سرنسا وعدم تتبع عوراته وعثراته كما كان يكسن شيء مي مرض نزوشيا ko kada ya kasance mai zuciyansa ya kasance kada kada ya kasance zuciya ne wanda yake cike da cuta wanda yana ta binciken kawai ina ne aka samu aibi yana ta bincike saboda ya ga yana bincike yana bin wa yana bibiyan ya ga ina ne yake da kunya shi malami sadin to wannan duka ƙofofi ne da shaidan yake amfani da su an ce imam ahmad bin hanbal yana mai roƙon allah allah kada ya nuna masa aibin malamansa saboda mai sa saboda wannan yana nakasa gane darajan ilimi kuma rashin ba wa wannan ilimin nan daraja yana rage albarkanta saboda haka mutum kar ya sa wa kanshi wannan abun nan ba malaminka ba har ma duk mu'amuminai da kake tare da su in ka ce kai mai bude kofan bincikensu ne mai bude kofan bibiyan ina ne laifuffukansu yake lalle lalle za ka sami kanka sun tsira kai kuma kana kan kunya kana kan kuskure saboda Allah baya son shigi wa bayinsa fa innahu basharun wa laysa bimasumin wala bi'ila kuma abin da ya kamata ka sani malaminka mutum ne yana iya yi kuskure shi daga mutane ne kuma shi ba masumi bane ba annabi bane kuma shi ba ubangiji bane ubangiji ne wanda baya yin kuskure qad yajtahidu fi ba'd al-umuri fa yusib zai yi ya yi ijtihadi a kan wasu lamura kuma ya tame ta a daidai wa kad yukhti'u kuma zai iya yin kuskure a kan ijtihadi sannan fa sawabuhu min Allah daidansa da saminta daidai a kan ijtihadi da yayi daga Allah ne wa qada'uhu min ash-shaytani wan nafs kuma kuskure da za a samu daga gare sa lokacin da yayi wani ijtihadin sa yace daga shaydani ne kuma daga daga kansa ne ya ce wa huwa ma'jurun fi kilal halataini kuma shi a dukkanin hali biyu yana da ladansa ko ba haka ba dan man ittahada wa asab lahu ajran man ittahada wa akhda'a lahu ajr in mutum ya kai matsayin ittihadi in kana kama zakarna min awsafihi idan wannan ya kai matsayin ittihadi kamar yadda aka ambata ومن ذلك عدم ذكره له عند بعض الأعداء عند بعض الأعداء المبغضين yace daga cikin abin da ya kamata ka sani kada ka kawo zancen malaminka shehinka a cikin ada nasa a cikin magiyansa ko kuma a cikin wanda ba sa kaunarsa fa innahu qad yasduru minhum ma yu'dihi wa yata'adda shaykhuhu bi sama'ihi wa yatakaddar yace domin da zaran ka ambace shi za ka ji abun da ba zai yi maka ba ko su yi suka ko su yi zagi kuma idan malaminka ya ji hakan lalle ba zai ji daɗin haka ba kuma zuciyan shi ba za ta ji daɗin haka ba ya ce daga cikin ladubba subutuhu ma'ahu fi jami'in umurihi ya kasance tare da shi a dukkanin lamuransa walau khalafahu kullu ahli batil ko da mutanen da ba sa son gaskiya mutanen da suna kan batil sun kasance ba tare da shi ba sun yanke tare da shi muddin yana kan gaskiya kada ka kauce mishi ka kasance tare da shi fala yaltafitu min mahabbatihi wa ta'zimihi wa i'tiqadi hurmatihi zahiran wa batinan kada ya juye masa ya kasance mai kaunarsa ya kasance mai basa darajansa da haƙƙinsa kuma mai i'tiqadin hurmansa zahiran wa batinan yace wal ya'taqid anna kulla adabin alwaqt ma tamma akwai sauran minti ɗaya to dai abin da dai ake so a gaya mana cikin wannan babin daga cikin abin da muka karanta shine ba yadda za a yi a umurce ka da abin da Allah ya hana ko a umurce ka da abin da ya saba wa shari'a lalle duk wanda ya umurce ka da abin da ya saba wa shari'a ka sani cewa kai ba abun kabisa bane akan abin da ya saba wa shari'a sannan kuma an gaya mana cewa kamar yadda aka umurce ka da ka so wa kanka alheri haka ka so wa ɗan uwanka mumini kuma kamar yadda addini ya umurce ka da isari wato ka so wa kanka ka so wa ɗan uwanka mumine fiye da abin da ma kake so wa kanka na alheri wajen isari kuma daga cikinsu mun ba da wato labarin sahabbai yadda suka kasance halayen gidan annabi mun ba da labarin bako na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya zo kuma mun ba da labarin yadda aka saukar da aya na isari wa yi usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to saboda haka shi mumini lalle zai kasance mai isari ya sowa kansa ya sowa dan uwansa fiye da yadda yake sowa kansa na alheri saboda haka tunda an umurce ka da kowane mumini ka yi haka lalle lalle wanda yake kiran ka zuwa Allah wanda yake aje ka akan shari'ar Allah wanda yake nuna maka hanyar lafiya a lahira wanda yake so ya sada ka da ma'aiki cikin lafiya cikin lumana wanda yake so ka kasance cikin lafiya tsakaninka da ubangijinka lalle lalle yana da haƙƙin ka yi isari ka so mishi fiye da abun da kake so wa kanka na alheri kuma ba aibun bane tinda addini ne ya umurta Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin